كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه maulana mai tambaya na farko yace assalamu alaikum Allah ya kara wa malam lafiya yace tambayar sa shine mutum ne yana tare da wato misali mai gidansa a shago haka suna kasuwanci to sai ya raba kyautan kuɗi haka ko zakka ya raba wa kowa ya ba wa kowa ba amma ya hana shi shi to yana ganin zai iya ɗaukan wani ba cikin dukiyar shi ma nashi sadaka ba tare da izinin shi wancan mai gidan nashi ba
suna na rinsan zuciya to bismillahir rahmanir rahim wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ya qadri wa daril azim wa ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh alhamdulillah yau sha za mu kai azumi na sha uku kenan to Allah ya karba mana Allah ya sa mu dace a wannan ba Allah da yake tambaya mai gidansa yana fidda zakka amma shi baya bashi shin shi ma zai iya daukar nasa zakkan a ba za ka iya ba ba za ka iya ba in ka dauka kuma ka dauki haramun a sai dai shi mai gidan nasa ya sani a zakka ana bawa har waɗanda suke aiki a kanta kaman wato abin da ya tabbata wato cikin Allahumma salli ala sayyidina rasulillah kama abin da ya tabbata cikin alkur'ani innamas sadaqatu Allah tabaraka wataala yace ita sadaqa lil fuqara'i ana yi wa fakirai ne bayan ana yi wa fakirai Allah tabaraka wataala sai yace wal masakin da miskinai wal amilina alaiha da masu kuma yin aiki a kanta wal amilina alaiha masu yin aiki akan zakkan to kaga idan mai gidansa yana sashi yana yin aiki akan zakkan abinda muke expecting zakkan shi ma mai gidansa ya bashi saboda dama ana sa wal aminina alaiha saboda gudun irin wannan kar su zamanto suna dauka sai sa Allah tabaraka wataala ya ce a sa wal aminina alaiha koda ko wasu ma malamai suka ce koda suna da hali ana iya sa wal aminina alaiha din da haka dai da hali mai gidan nashi ya dinga bashi saboda gudun irin wannan amma dai ba zai dauka ba in ba a bashi ba watakila abin da ya sa mai gidan na ya hana shi ya ga yana da hali ne tunda tare suke aiki a shagon kuma ba kyauta yake mai ba yana biyan sa to kaga ba zai yi kuma ce yana ya ce ya ga an ba wasu ba ya ce to shi ma malam zai iya daukan abinsa wannan ba daidai ba ne guri ɗaya ne aka yadda mutum ma ya taba dukiya da ba tashi ba aka ce ya dauka kamar yadda hindu ta zo wajen sai na rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta ce mijinta yana da koro wani sa'in ya zo ba ta cefane abin cefane kan ba ta dan kadan shin za ta dan iya dan zaran wani abu a ciki manzo Allah yake ki dauka amma karki zalunci ma'ana kar ta shige gona da iyaka da haka mace idan ta ga mijinta yana dan hana ta kudin cefa ne kuma suna shan wahala sosai in ya ta ga ya dan bar wani kudi za ta iya dan daukan iya abin da zai mata wannan cefa na kar ta shige haka to wannan shine ne yanda aka abin nan da aka dai ba za ka iya dauka ba na'am
Mike ya ce azkar ɗin da ake yi da ake yi talatin da uku uku bayan kowace sallah shin ya halatta mutum ya yi bayan sallar nafila?
gaskiya ni ban san a sani na cewa ya tabbata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce zaka iya yin azkar na wannan subhanallahi 33 alhamdulillahi 33 wallahu akbar 33 sannan ka cike shi da la ilaha abun nan ko la ilaha wa la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yawmi tala kulli shay'in qadir ban san ciwon ana yin su a bayan nafila ba idan kana sha'awan yin azkar din ne hadisai sun tabbata daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda bayan nafilan zaka iya yin wannan kaman hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man qala hina yusbihu wa hina yumsi duk wanda ya waye gari ko lokacin da ya yi ni yace subhanallahi wa bihamdihi mi atamarra ya faɗi wannan subhanallahi wa bihamdihi kafa ɗari manzo Allah yace ghufirat kadaya wa in kanat mislu zabadil bahari ana gihafe mai laifinsa ko da laifin sannan ya kai yawan kumfan kogi sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana faɗa yana cewa ahabbul kalami ila Allah arba'un Allah zancen da ya fi so kwaya hudu ne su ne subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar kaga zaka iya yin waɗannan zaka yi ta yin su ko bayan nafila ko irin yanda manzo Allah ya faɗa albaqiyatus salihat subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah wannan duk suna nan manzo Allah bai kayyade su da cewa sai bayan sallah ba amma wancan kaman yanda manzo Allah ya kayyade ya ce bayan sallan farilla ake yi to a tsaya a bayan sallan farilla kawai yafi irin waɗannan su kuma sai a shigar da su bayan sallar nafila ala ayyi halin Allahu a'lam
wannan yace yace mutum ne yana gurin nema to in ya turo kuɗi gida a ba mahaifiyansa ne ko mahaifinsa to in an ba shi baya ba a ba mahaifinsa to in an ba wa mahaifinsa baya ba wa mahaifiyarsa sa'annan ko abinci ma'ana ya turo kuɗin a saya ba a saya sa'annan mahaifin yana saya misali yana ba wa kishi aboki ya zama mahaifiyarsa kuɗin da yawa baya ba wa mahaifiyarsa sa'annan kuma yana yin wa mahaifiyarsa wulakanci shi mahaifin nasu to yaya zai yi a wannan hali to sai ka ba wa mahaifin nashi ita ma kishiyar mahaifiyan ai mahaifiya ce ka bata mahaifiyan kuma sai ka samu wata hanya da zaka dinga turo mata dan abin ya dinga samunta ya fi sauki tunda kana ganin ka shiga damuwa mahaifin baya bata to sai ka nemi wani hanya da za a dinga bata amma da sharadi shi ma uban ka dinga bashi shi ma ai mahaifi ne ita ma kishiyar inda hali ka bata ai mahaifiya ce duka babu laifi sai kuma ka samu wata hanya da zaka dinga ba mahaifiyan naka insha Allah
wannan kuma ce salam malam wallahi ina cikin ina cikin wani hali da na kasa ganewa zuciyata wasu abubuwa take kidaya min na rashin imani ina ta faɗin abubuwa waɗanda raina baya so wallahi to yaya zan yi dan Allah dan annabi a taimaka min
inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan babban yanayi ne da za ku ga mutum yana shiga kaga mutum yana shiga wani yanayi zaka ji wani sa'in kokonto yana kama ka ko zuciyar mutum ta dinga raya mai yana zagin Allah zaka ji kuma baka so ko ta dinga raya maka munanan maganganu akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko akan Qur'ani wannan kokonton yana yawan kama mutane to akwai sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mai suna Uthman bin Abil As shi Usman bin Abil As yace wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kayan da al-Imam Muslim ya fitar da hadisin sa yace inna shaytana qad hala baini wa baina salati ya rasulullahi shaydan ya shiga tsakani na da sallah na in ina sallah shaydan yakan zo min wa qira'ati hatta karatu na ma in ina yi sai shaydan ya zo yulabbisuha alayya sai dinga cudan ya min ita bana iya gane me nake faɗa فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذا الله سيئة مي فإذا أحسسته فتعوذ بالله daga ka ji shedan ya shiga zuciyanka yana raya maka wasu abubuwa to ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim sannan watful an yasarika salasan sannan ka juya ka kalli gefen daman ka haka kana a'udhu billahi minash shaitanir rajim tu a'udhu billahi minash shaitanir rajim tu a'udhu billahi minash shaitanir rajim tu haka manzo Allah ya ce haka ake in ka ji shedan ya kawo maka wannan yace fa fa'altu zalika yace da na aikata kuwa fa azhaba Allahu anni Allah sai ya tafiyar min da wannan kokonta kaga wannan magani na ɗaya kenan sannan qur'ani ya gaya maka yace maka wa in ma yanzagannaka minash shaitani nazghun fasta'iz billah in ka ji shaitan yana kawo maka kokonto yana kawo maka wani raye-raye da wasu abubuwa fasta'iz billahi ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim sannan ga sura kurkusa ma ina ka batta kana karanta qul a'udhu bi rabbin nas malikin nas ilahin nas min sharril waswasil khannas shaitan alladhi yuwaswisu fi sudurin nas min aljinnati wan nas wannan ma kana karanta ta yana tafiyar da kokonto sannan al-imamu muslim din ya ƙara rawaitan hadisi ta kan Abu Huraira yace wasu mutane sun zo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sahabban annabi ne suka tambayi manzon Allah suka ce inna najidu fi anfusina ma yata'azamu ahaduna an yatakallama bihi ya rasulullahi wani lokaci muka ji a zuciyarmu muna jin wato wani irin abu ya girmama ba za mu iya faɗa ba ko kwanto yakan kama mu ko mu ji za muna zagin Allah ko zagin annabi misali ko a cikin Qur'ani mu ji muna kokonto manzon Allah sai ya ce musu wa qad wajadtumuhu har kun kai wannan matakin kalu sai suka ce na'am wallahi muna kai wannan matakin manzo Allah yace zaka sariwul iman yace wannan to imani ne imani ne ka ji zuciyarka tana kokonto shedan yana raya maka kana zagi Allah kana a'udhu billahi bana so ba to wannan manzo Allah yace imani ne saboda me inda ba imani bane inda zagin yana raya maka me zaka yi dadi zaka ji kuma sannan ka san ai barawo baya shiga gidan da babu kaya in ya san nan gidan talaka ne fitu barawo zai shiga amma in ka ga shedan ya shiga zuciyanka yana maka kokonto ya san ka jirge kayan imani ne a ciki shi yasa yake shiga ya jawaroyi maka da haka wannan dan uwa da kake cewa kana jin wannan abin kai ta isti'aza abin da kake jin yana maka kokonton akai kai ta girmama abin kai ta astaghfirullah kai ta uzu billahi kai ci gaba da wannan kai ta hakuri mataki ne na imani anan ne ake son a yawaita ziki sai sa manzo Allah ya ce li kulli shay'in siqalatun wa siqalatul qalbi zikrullah kowane abu yana da magogi magogin zuciya shine zikiri sai sa sirrin da muke gaya wa mutane su karba dariƙa kenan inda yau kana istighfarin ka salatin annabin ka la ilaha illallah ka da safe da yamma da sauransu wannan abin zai maka sauki kwarai da gaske in dai ka rike dariƙan da kyau zai maka sauki to da haka ya kamata a rike zikiri a rike zikiri a yi ta yin zikiri in Allah yadda Allah zai taimake ka amma dai muna maka albishar alamu ne na imani in ji manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na'am na mai tambaya ta gaba yace salam a tambayar sa ita ce a malam wanda tsananin hassada da kuma a, wato riya yake damun shi ya zai iya rabu da su shi ma dai kaga ciwo iri ɗaya kenan zikiri zikiri shine shine da duk wannan ciwukan zuciya ne duk ciwon zuciya maganin sa zikiri ne ba abin da zaka yi sama da ka rike dariƙa an kana dariƙa an baka ciki ka shigo shine maganin ciwon zuciya wallahi wanda kuka ga yana wasa a harkar dariƙan nan kuka ga wannan irin abubuwan suna kama shi to yana wasa ne amma ko sun kama shi za su mai da sauki hasada ba ta da kyau manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana faɗa yana cewa iyyakum wal hasad na hane ku da yin hasada fa innal hasada ya'kulu al hasanati kama ta'kulu an narul hatab hasada yana cinye kyawawan aikinka kamar yanda da wuta take cinye kirare haka hasada yake yi wa aikinka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana yin hasada kuma me yin hasada ya ji babu wani abu adali irin hasada shi hasada adalin alkali ne haka suka ce saboda shi ka'idansa ya qatulul hasida qabla al mahsudi ilayhi kai da kake hasadan sai hasadan ya kashe ka sannan ya fara kashe wanda kuma kake yi wa hasada dan haka wala takun hasidan shakhsan ala ni'amin salil ilaha alladhi adahu yudika kar kai hasada wa wani dan ya samu wata ni'ima ba shi ya bawa kansa ba Allah ne ya bashi to Allah da ya bashi baya bacci ka roki Allah kai ma zai baka sanin ilahan lazi a ɗawu yudi ka karka ya sada sannan kuma riya aiki don mutane su gani allazina yura'una nasa ko wala yadhkuruna Allah illa qalila wadanda zaka ga kaga kaga illar ya sai Allah ya faɗi dalilin riyan wala yadhkuruna Allah illa qalila ba su ambatan Allah sai dan kadan daka Allah ya raba mu da waɗannan ciwuka babban maganin ka shine kiyaye ibadanka bayan ka kiyaye ibada na farali da Allah ya dora maka akan lokuta sannan kuma ka yawaita zikiri eh insha Allah
mai tambaya ta gaba ce malam dan Allah a ja hankalin 'yan kasuwa kan farashin kaya wannan kan ai wannan kai kullun ana ta yi ai yan kasuwa ana jan hankalin ku kan farashin kaya gaskiya ne jiya na ga wani abu jiyan nan jiya jiyan nan muna tafiya a Nasarawa fa bayan na tashi daga tafsirin nan kawai mun bi titin Nasarawa sai ga wani ya ɗebo kayan shinkafa a cikin keke nafi wallahi matasa suka bi shi suna ta kwacewa suna ta zarewa me nafan yana gudu suna rike nafan ana ta cire buhun to wannan muna gaya musu duk wanda yake yin haka wato su ji tsoron Allah wallahi su daina ba gaskiya bane to amma su ma gwamnati duk da akwai waɗanda sun yi kokari mun ga abin da suka yi waɗansu sun yi ta raba abinci sun yi ta raba abinci sun yi ta yi to amma dai har yanzu mutane suna da yawa ana cikin damuwa yan kasuwa ku ji tsoron Allah da gaske ne halin da ake ciki akwai hannun yan kasuwa a ciki akwai hannun yan kasuwa a ciki to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi addu'a ya ce duk wanda ya matsa wa al'ummansa shi ma Allah ya matsa masa sannan kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi addu'a wa duk dan kasuwan da ya zama ne yana sauki wa mutane manzo Allah ya ce rahimallahu abdan samhan idza ba'a wa saman idza ishtara Allah ya ji kan bawan da yana sauki in zai sayar yana neman mai sauki in zai saya da haka yan kasuwa ku tausaya wa mutane mutane suna cikin tsanani suna cikin wahala a tausaya musu dan Allah ba ka zo kawai ka ga zuwa mutum ya je gama kasuwancinsa sai an zo an sha ruwa sai ce kai da Allah kawo mun kosan 500 ai sadaka bayan ka gama tsanantawa al'umman annabi ka tsananta al'umma annabi ka cewa kawo kosan 500 ba raina sadaka ake yi ba amma kuma zaluncin ka yafi aikin alherin ka yawa da aka ku sassauta wa mutane duk wannan abin da ake da hannun yan kasuwa magana ta gaskiya kenan da aka in za ku ji tsoron Allah ku gyara ku gyara mutane suna cikin wani hali suna cikin wani hali da haka Allah ya datar da mu za ga gwamnati ta dinke nan yan kasuwa kuma su barke nan kawai an mai da talaka shine saniyan tatsa a ita tatsansa wannan haramun ne wallahi kuma duk wanda ya gamu da Allah ka haka ba zai gamu da Allah da kyau ba a ji tsoron Allah Allah ya gayar da mu
mai tambaya ta ƙarshe ce assalamu alaikum don Allah malam da gaske ne in mutum ya fito da matarsa don ta ja masa baki a wajen tafsiri to ta zama kaguwa shi ma kuma ya zama dan iska a'udhu billahi a'udhu billahi minash shaitanir rajim a'udhu billahi dan Allah jama'a al'umman manzan Allah mu ji tsoron Allah akan waɗansu abubuwa da yawa wallahi yana wani irin tambaya ne ma dan Allah na san ana magana akan wani ustazu da ya fito da matansa ne ya zaunar da ita suna ta suna ta jam tana ja masa baki ba za ka iya cewa kawai kai a wajenka wannan ba daidai bane a'a bid'a ne ko kana ganin ba daidai bane ka masa wa'azi matarsa ce fa matan aure sai ka ce mata kuma karuwa shi kuma ka ce masa dan iska a ina aka taba cewa zama mace ta zawo mijinta baki ya zama karuwanci ni wallahi wannan abin yana kulle mun kai wasu in suna magana ba su hararo Allah a gaban su sai su ga kaman kiyama ƙarya ne in mutum na jin kunyan Allah a watan Ramadana ba zai faɗi wannan abun ba kawai ka ce kai kana ganin baka yadda da shi ba abin da yayi dinnan kuskure ne wallahi ana hayati ma ra'aitu unasan yahtiku ba'dhum aftara ba'din misal muslimin al-yawm ban taba ganin yanzu yanda zaka ga mai wallahi kristoci ba su kiyata alfarman junan su irin yanda musulmai suke yin wannan kawai dan ya fito da matansa ba za ka iya cewa bid'a bane ko wani abu kawai sai ka ce mata karuwa ka taba ganin tayi zina ne yanzu kuma kila kai da kake ce mata karuwa ba lallai kana da alaka da ita da zaka ganta ba in ta barka da Allah an je laira ya zaka yi da wannan laifin wannan haramun ne gaskiya jama'a mu ji tsoron Allah wallahi musulmai mu kiyaye mutuncin junan mu wannan dai wannan laifin har ya ga ya ce mata karuwa Allah ya sauke Allah ya ganar da mu albarka annabi sallallahu alaihi wasallam da Allah kafin kafin ka ja baki ina da wani sako da nake son zan isar wanda yake mai matukar muhimmanci wanda idan masu bibiyan social media suna bibiyan social media sun sa ko wani babban malami a Jos da ake ce mai Shakarisu Jos an san Shakarisu Jos jamil to shekari su kwana biyu ko uku da suka shige ya yi wata magana to da ya yi maganan maganan ta ɗan tayar da hankali kwarai da gaske wa mu masoya da kuma ma makiya su kuma sai suka samu abin da suke so wai mutum ne yana son ya ga laifinka sai ya yadawa maimakon wai ba so yake ka gyaru ba sai ya yadawa kun ga laifin wani dama haka yake kun ga laifin wani dama haka yake to shekari su jos na farko a sanin da muka yi masa mutumin Allah ne masoyin manzo Allah ne masoyin shu tijjani masoyin shu ibrahim masoyin sahabban annabi masoyin bayin Allah ba wai muna tsarkake shi bane a wala nu zaki alallahi ahadan amma ba za mu faɗa abin da bamu sani ba abin da muka sani mutumin kirki ne bawan Allah to abin da ya faru shine ya zo yana karatu sai aka yi mai tambaya akan wani mawaki akan wata kasida ta Shoman Tijjani sai yake magana akan Shu Ibrahim sai yake cewa Shu Ibrahim radiyallahu anhu shine wasidan mu kai Shu Ibrahim mu shine annabin mu ya faɗa ka shobarayi shi ne annabinmu to wannan magana ta yi nauyi shobarayi radiyallahu ta'ala anhu ba annabinmu bane shobarayi masoyin manzan Allah ne wasiɗan da muke gane manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da shi ne to wannan jin haka sai ya zama ina daga cikin ni Allah ya sani da na ji magana yan uwa sun yi ta magana ina da contact da shi da zan iya kiransa to amma kamar yadda masu hikima suke faɗa ne akwai maganar da ko gaskiya ce kai in ka san baka kai ka faɗe ta baka yi haƙuri in ka faɗa za ka ɓata ta idan kana ganin mutum yana sama da kai lokacin da aka zo ka ce za ka gaya mai gaskiya za ka yi kaza in ka san rashin ladabi zai biyo baya ka haƙura wanda suke daidai da shi su gaya masa kai sai ka yi ladabi to anan sai a samu natija da haka da haka ce kira shi ni ban kira shi ba to amma mun yi magana da wasu daga cikin manya manyan malaman mu na farko mun yi magana da shehe mai hula a Kano sannan mun yi magana da Profesa Ibrahim Makari Ahmad Makari baya kasa ma amma mun yi magana da shi nace musu to gashi gashi amma mala sho mala ya rusu jos shine abokin maganan ku ni yana dauka na kaman aboki amma ni kuma yana daukan sa kaman wa ko Obama to da haka ba daidai bane in akwai manyan da za su iya masa magana ni in sa baki to alhamdulillah sun masa magana cewa wannan maganan akwai ero a cikin ta an yi sarki an yi sarki shi Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu ba annabi bane kai tsaye kuwa suna gaya masa saboda akwai Allah a zuciyarsa ya nufi Allah ya nufi manzo Allah sai ce musu an gama wannan za a fito a janye ta jiya jiya kuwa alhamdulillah sai ya fito yace jama'a maganar da na faɗa na cewa shi Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu annabi mu ne ce wannan maganar kuskure ne bai ma tsaya yana ta cewa a'a ina nufin kaza ina nufin kaza bai ma tsaya wani kare kansa ba saboda Allah ya nufa kawai Allah ne a zuciyarsa manzo Allah ne a zuciyarsa kawai sai fito ya ce wannan abin da ya faɗa kuskure ne to kun ga wannan ai alkhairi ne wannan alkhairi ne to yanzu za mu sa ido mu gani su masharrantan da suka yada wancan suka dinga cewa gashi ya ce shi Ibrahim annabi annabi annabin mu to yanzu kuma gashi ya fito ya janye ya ce kuskure ne za mu ga za su ɗauko ko kuma za su tsaya su yi ta kame dan haka maganan nan da shi harisu ya faɗa ya ce ya janye Allah ya saka masa da alkhairi kuma dama yanda Allah ya faɗa cikin alqur'ani sifan mu'minai yace wallazina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullah mu'minai sune wanda idan sun aikata mummunan abu ko suka zalunci kansu za su tuna da Allah fastaghfiru li dhunubihim za su ce Allah ka gafarta mana laifinmu kuma wa man yaghfiru dhunuba illa Allah wa yake gafarta zunubi in ba Allah ba wa lam yusirru ala ma fa'alu ba su yin gardama su ce mu din nan abinda muka faɗa haka yake sai su dawo sai su janye Allah tabaraka wataala ya ce wa hum ya'lamuna alhalin suna sane to kaga mala harisu ya shiga wannan aya fadin Allah sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a hadisin sayyidina Anas bin Malik wanda al-Imam Tirmidhi da Ibn Majah suka rawaito manzo Allah ya ce kullu bani adama khata'un dukkan ku yayan adamu muna kuskure wa khairul khata'ina at-tawwabuna amma mafi alkhairin masu kuskure su ne wanda sun yi kuskure za su ce mun yi kuskure Allah ka gafarta mana to kaga malam Haris yayi wannan da haka muna roƙon Allah ya saka masa da alkhairi sannan kuma Shu Ibrahim da gaske ne Shu Ibrahim ba annabin mu bane dan shi kansa Shu Ibrahim ya faɗa yana faɗa yana cewa nabizi wa khamri dara sardu madihi nabizi kaga abin sha na tsimin da nake sha wa khamri da giyata da nake sha addara tsawon zamani sardu madihi giya na shine yaban annabi Muhammad wa zalika hisini yaban manzo Allah shine katangana wa wajen shi shine ma rundunan yaki na li nasri idan in taimaki annabi yaban manzo Allah nake yace kafani iftikharan ya ishe ni alfari fi hayati a rayuwana wa ba'da hada bayan rayuwana ma ji sho Ibrahim bi anna nabiyyi cewan annabi na al-mustafa shine zababban Allah khairu rusulihi wanda shine mafi alkhairin dukkan manzannin Allah wa inni ubaidullah shubran yace ni ba kowa bane karamin bawan Allah ne atlu kitabahu kullun karanta alqur'anin Allah nake wa zalika fakrun ayi fakrin ka adli bani da wani alfarin da ya wuce alqur'ani bani da alfarin da ya wuce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa ya rabbi to shi ibrahim sai addu'a yace ya ubangiji fasluk bi Allah ka dora ni wa hizbi da jama'a na ka dora mu akan siradahu hanyar annabi walau kana qabdul jamri fi qafi najihi ko da kuwa bin hanyar annabin nan zafin sa zai zama to kaman zafin rike garwashi Allah ka bar mu a hanya annabi to kaga shehu ibrahim ai ya ce bi anna nabiyil mustafa annabi na dina annabi muhammadu kaga shikenan shehu ibrahim ya fita kuma wannan magana da shuma larisu ya janye ta ba karamin dadi muka ji ba Allah ya saka masa da alkhairi to abin da ya jawo a gurguje malari ta yi maganan shi ma nan gaba ta biyu da nake so isar da wannan sakon akwai wani yaro mawaki wani matashi wanda masoyin annabi ne mu shaidan da muka yi masa sallallahu alaihi wasallam ana kiransa shehu mai tajil iz yawanci za ku ji kuna jin waƙoƙinsa to ya ɗauki wata waƙa na shehu man tijjani na 'yan mota a cikin mimiyarsa wanda shi shehu tijjani na 'yan mota yana yi wa shehu ibrahim kasidan ne yana cewa inna ni maha ma tarani shugulati fi ibrahim Shehu Tijjani yace di yanda ka ganni ni cikin shagali na cikin Shehu Ibrahim yake to shi kuma Shehu Tajir Izzi da yazo sai ya dauka sai yace inna ni ma ma tarani di yanda ka ganni shugula titi da hadi cikin hidiman Annabi Muhammadu nake to wasu sai suka fahimci cewa kamar yana yin haka dan ya zagi shoman tijjan na mota ne abin da yasa shuba za ta fito akwai shedanin yara waɗanda sun zo wayin kai wani shehin ka sai su ce a su bari su dauki yaban shehin ka nan su dora akan annabi to ai ba laifi bane kai ka yabi annabin in zaka iya sannan kuma shi su shehu ba tijjani mota da sauransu ai su ma sun yabi manzo Allah in an ce misali ba yaban kowa kaga za a dauko dukkan yabo a mai da shi kan sayyidina rasulullahi kenan ko to ala ayya halin dai wannan maganan da shi shehu mai tajil iziyai din a yanda wasu suke tunanin kaman yayi dan ya ci mutuncin shehu tijjani na yan mota ne to ni dai ban fahimci haka a ciki ba abinda na fahimta shine akwai abinda malamai suke kiransa al-iqtibas iqtibasi a malaman balaga sun san shi shine Allah ya yi magana idan Allah ya yi magana sai ka gutsiri wani yankin maganan ubangiji daga alkur'ani sai ka sa shi a salon waka to ni ina ganin shi shehu mai tajin izin za mai adalci kawai kamar iktibasi yayi ba wai yayi dan ya raina shehu tijjan na yan mota bane misali kamar imam suyudi yana fada lokacin da ya zo kan fadin Allah tabaraka wa ta'ala ya laita ni takassu ma rasuli sabila al-imamu suyuti sai yake cewa in kanatul ushaqu min ashwaqihim ja'alu an-nasima ila al-habibi rasula fa ana alladhi atlu lahum ya laitani kuntu takassu ma rasuli sabila kaga wannan ai aya ce al-imamu suyuti sai yake iktibasin ta sannan yana fada cikin ayoyin suratul fajr yana cewa qad bulina fi asrina bi qudatin yazlamuna al-anama zulman amma ya'kuluna turasa aklan lamma wa yuhibbuna al-mala hubban jamma kaga wannan waka ce amma kuma me yayi iktibasi ne to da haka shi ma shi tajil izzi bai wuce wannan yayi ba to daga karshe bangare na uku su mutanen namu yan uwan muawiya mala haris ya ce ya ce ya ce ya ce ya ce shi ibrahim shine annabin mu ya ce shi ibrahim to dan Allah wahabiya ku ji tsoron Allah ga malamin ku bin bas an tambaye shi akwai wani mai tambaya da yake sunan shi Abu Umar As-Sadhan yana tambayin Ibn bin Bas yace na tambayi bin Bas akan fadin sa bin Bas yana cewa laulam nukubar bi khatimin nubuwa la qulna inna ibn taymiya nabiyyu da ba dan an bamu labari an ce mana akwai manzo Allah shine karshen annaba ba da mun ce ibn taymiya annabi ne haka ya faɗa kun fito kun mai raddi akan wannan duk da ya sa lau shar'iyya sannan kuma aka tambaye shi da aka tambaye shi aka ce kai ka faɗa yayi dariya sai ya ce a'a ina nufin ibnu taymiya zai iya kasancewa annabi inda ba dan annabi ne karshen annabawa ba min sai ati ilmi saboda yawan ilimin sa wadda la'ihi da yanda yake leka littattafai da sauransu to kun ga wannan maganan sannan ga bidiyo dan jarida da ake hira da shi wani babban malami a Saudiya aka tambaye shi karara annabi yana kuskure yace annabi yana kuskure annabi fa yace yana kuskure ibnu taymiya yana kuskure yace ibnu taymiya baya kuskure a lokaci daya kuma ba wabi sannan ma ka bashi yana rubuce a cikin al'uqudud durriya sun fada huwa fi rutubatin nabiyyin fa'alam haka za akhbaran nabiyyu tawani ibnu taymiya fi rutubatin nabiyyin daidai yake da annabawa fa'alam ka sani haka za akhbaran nabiyyu tawani to kaga waɗannan su ma abubuwan duka a duba su a gyara su ne ko ba gaskiya ba to da haka dai muna nasiha duka a hada gyara yadda shi ma malaris ya fito ya ce wannan abin yana ganin gashi ba daidai ba to muna gurin kuma izala ku daina rera irin waɗannan abubuwan da kare malaman ku kuma ku fito ku ce sun yi kuskure ku fito ku ce sun yi kuskure sai ya zama da duk mun taro mai rumfa da annabi muna bin sa annabi yana gaba muna baya sallallahu alaihi wasallam da haka Allah ya datar da mu Allah ya sa mu dace wannan shine takaitaccen sakon da nake so zan isar a bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تاتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى واتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على الفاتح الخاتم وعلى آله حق قدره دار العظيم يو ذا متاشي آية تا تريد تمانين دتر شكين سورة البقرة وبنجي تبارك وتعالى يدي حكيتو من أبو بواندا واتو متانا من ذا الله صلى الله عليه وسلم سكي تنبين سا الله يتي يسألونك عن الأهلة كو عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى واتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون يسألونك يا رسول الله سنة تنبينك عن الأهلة جمد جنجر وتا jinjirin watan nan ya rasulullahi suna tambayan ka sahabbai ne ko kuma wasu daga cikin almajiran na suke zauna suna tambayan sa me yasa muke ganin wata sai ya fito dan siriri sai ya dinga girma sai ya girma sai ya girma hasken sa ya cika daga baya kuma sai hasken ya dinga yin kasa yana komawa karami yana karami yana karami har ya zama na babu shi me yasa wata yake haka kun ga wannan tambaya ce da take ta kimiyya ta kunshi science a cikin ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah sai ya ce kulka ce musu hiya ita wannan watan mawaƙitun linnasi abubuwan gane lokaci ne na mutane wal hajji da kuma sanin lokacin hajji da wata za ku gane wani wata kuke ciki wani lokaci kuke ciki da wata za ku gane lokacin hajji sannan yana daga cikin al'adar su kafin zuwan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan sun zo mutanen Madina idan za su fita za su je aikin hajji tun kafin zuwan musulunci kun sa ana zuwa aikin hajji in za su fita mutum ya sa ihramin sa to kamar nan ne cikin gidansa in ya fita to baya dawowa cikin gidan ta kofa don haka sai dai ya haura ka ta katanga ko kuma in ya sa ihramin sa ya bi kwararo ta wani lungu ya fita ma'ana in ka fita ta kofa ba za ka dawo ta kofa ba wannan haka suke yi wani ma sai dai ya dauki karan kwaranga ko lada haka ya hau ta gini sai Allah ya ce musu walaysal birru ba nagarta bane bi an ta tulbiyuta min zuhuriha ku dinga shiga gidanku ta bayan gida wannan duk ba wani tsoron Allah bane walakin birru haƙiƙanin nagarta da tsoron Allah manittaka shine wanda ya kiyaye dokokin Allah ya ji tsoron sa akan abin da yake watul buyuta min abwabiha kowa daga yanzu in zai shiga gidansa ya shiga gidansa ta kofar gida wattaqullaha ku dai ku ji tsoron Allah ku kiyaye dokokin Allah la'allakum tuflihuna lalle in kun kiyaye dokokin Allah za ku rabauta sayyidina abdullahi bin abbas radiyallahu ta'ala anhu yace sa'ala nasu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam anil ahilla wasu mutane sun tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dangane da jinjirin wata fa nazalat hadhihi al-aya sai wannan ayan ta sauka yas'alunaka anil ahilla suna tambayan ka game da jinjirin wata kul ka gaya musu hiya mawaqitun linnasi wato lokuta ne da ake wata wani abu ne da ya kunshi lokaci da ake gane lokutan ibada da shi wannan shine abin da sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lokacin da sahabbai suka tambaye shi Allah ya gaya masa to a wannan ayar akwai abin da malaman balaga suke cewa sunan wani topic ne mai guda wanda malaman balaga suke ce masa usulubul hakim in an ce usulubi ne mai hikima a magana in an ce usulubul hakim shine suka ce wato talaq ilmu khatab بغير ما يترقبه إما بترك سؤال والإجابة عن سؤال لم يسأله mutum ne ya tambaye ka wani abu da ya tambaye ka maimakon ka amsa mai tambayar sai ka bashi amsan akan wani abu daban wanda amsan da ka bashi akan wani abu daban kana nuna masa da wannan tambayan yayi shi yafi alkhairi ko kuma ya faɗi wani magana sai ka ɗauki maganar sa din sai ka ɗora ta akan wani ma'ana daban wannan shi ake cewa usulubul hakim to wannan ayat ta kunshi haka misalin usulubul hakim an samu wani dan kasuwa sai aka tambaye shi aka ce kam rasu malik nawa ne jarinka dukiyanka nawa ne a hannunka da ya tashi ba da amsa maimakon ya ce jari na kaza ne sai ya ce a inni aminun wasiqatun nasi bi azima ni dai na san amintaccen dan kasuwa ne kuma mutane sun yadda da ni matukar yadda kaga ai ba bai ba da amsar da aka tambaye shi ba ma'ana yana nuna ma ba jari na ya kamata ka tambaye ni ba abin da ya kamata ka tambaye ni shin ni amintaccen dan kasuwa ne kuma mutane sun yadda da ni kaga sai ya canza amsa to wannan shi larabawa suke kira usulubul hakim wani dattijo aka tambaye shi aka ce kam sinnu shekarunka nawa sai ya ce inni un'amu bil afiya har yanzu dai ina cikin koshin lafiya sai ya iya gaya mamana malam shekarun ka nawa ya ce har yanzu dai a cikin lafiya nake wannan shi ake kiransa usulubul hakim kamar yadda hajjaju ya haɗu da wani bakawarije sai ya ce wa bakawarijan sai ya ce masa a jama'atar qur'an shin ka gama hada alqur'anin ka kuwa in nace ka hada alqur'ani ina nufin ka haddace ko bakawarijan sai ya ce mai a mutafarriqan kana fa ajma'uhu da alqur'anin a rarrabe yake hadda zan hada shi wannan ya kira wasu lubulakin sai ce mai a fatafazuhu to ka haddace shi kala sai ce a kashitu firarahu fa afazahu ina tsora alqur'anin zai gudu ne ballanta nan kiyaye shi to wannan shi yake kira usulubul hakim to shine daga cikin usulubul hakim akwai fadin Allah tabaraka wataala da yake cewa wa yasalunaka anil mahidi ya rasulullahi suna tambayan ka game da jinin haila menene jinin haila ya ake yi mata suna yin jinin haila maza ba sa yin jinin haila kaga amsar da suke so su ji su ji an ce musu kaza kaza kaza Allah sai ya ce qul huwa adhan ka ce musu jinin haila cuta ne fa atazilun nisaa fil mahid ku guji matan ku suna jinin haila ba a saduwa da su wala taqrabuhunna kar ku kusance su hatta ya tsuhurna har sai sun yi tsarki fai za ta harna idan sun yi tsarki fatu hunna min ayatu amarakumullah to ku zakke musu ta yanda Allah ya umarce ku inna Allah yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutadakkirina to wannan shine ake kiransa da usulubul hakim sayyidina abdullahi bin umar yace manzo Allah yace ja'ala Allahul ahillata Allah ya sa wata mawaqitul linnasi wato lokuta ne wa mutane fasumu liru'yati in kun ga wata ku yi azumi wa aftiru li ru'yatihi in kun gani ko kun ji an ce an gani ku karya azumin ku sallah ya kama fa in gumma alaikum in kuma ya zama na watan ya bata an cika azumi 30 amma wata ya bace to fa'uddu 30 yawman sai ku irga kwana 30 ku yi azumi 30 to wannan shine ake kiransa usulubul hakim da Allah ya tambayi amal sahabbai suka tambayi manzo Allah yas'alunaka anil ahilla suna tambayan ka ya rasulullahi me yasa jinjirin wata yake yin karami yayi babba ya dawo yayi karami Allah sai ya kawar da su a wannan sai ya ce kul ka gaya musu hiya mawaqitu linnasi jinjirin watan nan da kuke gani lokuta ne da Allah ya ajiye wa mutane wal hajji na sanin lokacin aikin hajji dan haka wannan shi ake kira da usulubul hakim Allah tabaraka ta'ala ya sa mu dace albarkan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa qatilu fi sabilillah
وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين
واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين sakar alkhairi to alhamdulillah ubangiji tabaraka wa ta'ala yace wa qatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum wa la ta'tadu inna allaha la yuhibbul mu'tadin waqtuluhum haythu saqiftumuhum wa akhrijuhum min haythu akhrajukum wal fitnatu ashaddu min al qatl wa la tuqatiluhum inda al masjid al haram hatta yuqatilukum fi fa in qataluukum faqtuluhum kadhalika jazaa'ul kafirin fa in intahu fa inna allaha ghafurur rahim wa qatiluhum hatta la takuna fitna wa yakunu wa yakuna ad-dinu lillah fa in intahu fala udwana illa 'ala adh-dhalimin to wannan ayat za ta yi magana akan jihadi amma kafin jihadi duka yan uwa kun san halin da musulunci yake ciki a wannan zamanin ana yi wa musulunci musamman kasashen turawa suna kallon musulunci addini ne na ta'addanci addini ne da ya koyar da zubar da jini addini ne da ya koyar da yaƙe-yaƙe da sauransu to amma duk lokacin da aka zo za a fassara ayoyin jihadi yana da kyau a yi wani shimfiɗa domin kar ka ji Allah ya ce wa manzo hatta za ku ga musulmai da kansu kokonto yana kama su ce wanda da hali wasu musulmai fa sai suna cewa wanda da hali a cire ayoyin jihadi a cikin alkur'ani a wurgar da su dan Allah waɗannan ayoyin suna jawo tashin hankali da sauransu to anan sai ana nunawa kamar sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya zalunci mutane ya zo ya tilasta musu ya yaƙe su haka kawai ya ce dole su karɓi musulunci ba haka bane ba haka bane to amma kafin a shimfiɗa saboda ka korewa mutum kokwantan da zai iya zuwa baya kawai a jana cewa a yi yaƙi ya kamata a fahimci me ya jawo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace zai yaƙi me yasa Allah yace manzo Allah ya dauki makami ya yaƙi na farko manzo Allah ya zo da addinin nan yanda Allah ya ce masa fasda bi ma tumar abinda manzo Allah yake roƙon kafiran maka su bashi su haƙura su bashi kawai yayi addinin sa lafiya kalau ya kira wanda ya ga dama ya shiga wanda ya ga dama kare ya shiga la ikraha fid din ko babu tilas a addini faman sha'a falyumin wa man sha'a falyakfur wanda ya ga dama ya imani wanda ya ga dama ya kafirce haka ne ko walau sha'a rabbuka la amana man la amana man fil ardi kulluhum jami'a fa anta tukrihun nasa ta yakunu mu'minin abinda suka fara yi sai suka fara cutar da annabi ba irin cutar wanda ba a yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba manzon Allah yana faɗa a hadisi yana cewa ma'uzi ahadun ma'uzitu ba a taba cutar da wani dan adam irin yanda aka cutar da ni ba a wata riwaya manzo Allah yana cewa ma uziya adum ma uzitu fillahi ba a taba cutar da wani yanda aka cutar da ni saboda kira zuwa ga Allah ba daga cikin cutar wanda suka yi wa manzo Allah dan ka fahimci me yasa aka yi jihadi na farko muhawalatihim mubadalatar rasul bi umarata bin al-walid sun zo saboda sun ga cirni sun yi abu dalib ya ƙi mika annabi sai suka ɗauko ɗansu umaratu bin al-walid sai suka ce abu dalib gashi mu ka bamu annabi mu kashe mu kuma ga dan mu karaya suna burin su kashe annabi na biyu akwai irin su ukubatu bin abi mu'aidin kullum target ɗinsa ya zai iya kashe manzo Allah ya zo saboda kafirci manzo Allah yana sallah a farfajiyan kaba ya sa mayafi kaman a ce inda nake tsaye haka sai ka juya ka kalli nan ka sa mayafi ka jawo ni haka ya zarge manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shaki annabi yana so ya kashe shi sai da sayyidina abubakar ya zo ya ce a taktuluna rajulan an ya kula rabbi Allah yanzu kashe mutum za ku idan ya ce ubangijinsa shine Allah daga ciki Abu Jahal ba irin hanyar da bai bi ba dan ya ga ya kashe annabi in manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana sallah ya dauko kashin akuya da timbi ya zo ya juye akan manzo Allah wata rana ma yace annabi in yi sujada sai ya taka wuyan annabi ya zo kenan zai taka wuyan annabi sai ya ga wani abu sai ya fasa ya tsorata manzo Allah ya ce wallahi da ya taka wuya na da yana da kuna kallo mala'iku za su dauke shi su sama da shi in ji annabi ku duba irin cutar wanda suka yi wa manzo Allah daga ciki akwai irin su Umair bin Wahabi aljuhani wanda wannan umayya din sun haɗu da shi da safwan bin umayya suka yi mitin akaba suka yi babban burin su ba su da wani abu banda su ga sun kashe annabi ya je garin kashe annabi annabi ya ce ka zo ka kashe ni ne na san da kai da wani da wani da wani kai mitin shikenan suka sai ya sai ya musulunta shi daga ciki akwai irin yadda suka sa raƙumai ɗari suka ce a farauto annabi duk wanda ya kawo musu annabi da rai ko babu rai wannan ya ci raƙumai ɗari kamar yanzu a ce maka jifa-jifai ɗari aka sa irin su suraqatu bin malik suka bi bayan annabi annabi zai yi hijira suna so su je su faranci ran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sannan daga cikin abin da suka yi wa manzo Allah ikhrajuhu anwatan min min baladi suka kori annabi garinsa garin iyayensa garin kakanninsa suka kori manzo Allah annabi yana ji yana gani kamar yadda Abdullahi bin Adi ibn al-Hamra yake cewa ya ji manzo Allah ya kulu huwa waqifun bil hazwarati manzo Allah yana kan wata taguwa a cikin kasuwa a Makka manzo Allah yana kallon Makka yana hawaye yana cewa innaki la khairu abdullahi Makka ke ce gari mafi alkhairi wanda Allah yake so wa ahabbu ardillahi ila Allah ke ce garin da Allah ya fi so walaula anni ukhrijtu minki ma kharajtu da ba dan mutanen ki ne suka kore ni suka fitar da ni ba da ban fita ba riwayar sayyidina Abdullahi bin Abbas manzo Allah yana cewa la makkata yana ga wa makka yace ma a iya baki mamakin tsarkinki min baladin gaki wani gari wa ahabbaki ilayya ki ji mamakin yadda nake son maka manzo Allah yace walaula anna qaumi akhrajuni da ba dan mutane na sun kore ni ba ya ce minki daga cikinki ma sakantu gairaki wallahi da ban je wani gari kaman ki na zauna ba dole aka fitar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai sa Allah yake ce masa innal ladhi farada alayka alqur'ana laradduka ila ma'ad ubangijin da ya farlanta maka alqur'ani zai dawo da kai cikin makka bayan cutar da annabi wannan ko to ga cutar wanda aka yi wa sahabban manzo Allah daga ciki akwai sahabban manzo Allah irin su Mus'ab ibn Umair Mus'ab ibn Umair sahabi ne wanda yake idan an ce maka dan gata a duk maka in an ce maka komai na yayi na gata su ake fara gani a gurin su iyayensa suna son sa ga hali ga me amma yace ya bi manzo Allah da yace ya bi manzo Allah duniya ce da ta yi mai kunci Musa bin Umar mahaifiyarsa ta hana shi abinci fatarsa bushewa take an san shi gagata gagayi amma fatarsa bushewa take saboda yana son annabi yana bin annabi lokacin da a wajen jihadi aka kashe shi manzo Allah yana kuka ya rike gawansa in ya rufe saboda gashi fa duk maka ba wanda ya kai shi kaya amma ya yadda ya shiga talauci ya ba annabi da aka kashe shi annabi na kuka in annabi ya ja tufafinsa tufafin ya rufe kansa kafafuwansa sai su bayyana in an ja aka rufe kafafun kan sai su bayyana bai da tufafin ma da za a yi mai sutura da shi haka aka kashe shi haka yabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Mus'ab bin Umair ga irin su Suhaib bin Rumi wanda zunzurutun bala'i da ake masa da gasa mai azaba da ake ya shiga musulunci ya bi annabi sai kaga ya suma sai ya suma in ya farfado kana tare da annabi sai ce wallahi ina tare da shi a ƙara gasa mai azaba sai ya suma ga irin su Sayyidina Bilal al-Habashi wanda saboda bala'in ya ce yana bin annabi ɗaura mai igiya ake a wuya ana sa yara suna jansa haka suna gudu ana zane shi yara suna jansa kaman a ce maka wata dabba ta kai wa irin zafin maka da tsananin rana za a kwantar da shi akan rairayi a ɗauko ƙaton dutse a ɗora a ƙirjinsa yana ahad ahad ahad ahad haka yake duk waɗannan sahabban haka suka bi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam waɗannan sannan ga irin su Yasir sayyiduna Yasir wanda da shi da matansa da ɗansa irin azaban da suka sha sai na yasir saboda ya bi annabi kafiran maka saboda azaba sai da suka kashe shi matarsa sai da tuna sumayya suka tale ta suka sa doki igiya doki a nan suka sa wani doki a nan wani doki a nan aka ɗaura musu igiya suka tale ta suka mata tsirara suka ɗauko mashi suka soka a farjinta tana ji tana gani wannan da aka yi wa sahabban manzo Allah annabi yana gani ga ga ga ga ga shi Ammar din Ammar bin Yasir wanda suka sa shi yana ji yana gani sai ya zagi annabi duk wannan bala'in manzo Allah ya shiga ya shiga cikin kunci shekara uku aka sa musu hisar takunkumi ba su saya ba a sayar musu abinci sun sai dai su zauna a cikin wani gida shi da sahabbansa a takure karshe bala'in yayi bala'i Allah ya ce musu su yi hijira a wajen hijiran ma suka sa raƙumai suka ce abu annabi a kamo shi bayan annabi ya koma madina ya bar musu makan ya haƙura suka zo suka shirya yaƙi da su da yahudawa suka taho wa manzo Allah da rundunan yaƙi sama da mutum dubu goma suka kawo manzo Allah manzo Allah lokacin wanda suka fita yaƙi ba su wuce su ɗari uku ba maka sa madina ta shiga halin tsoro mutane ba sa iya bacci yara ba sa iya bacci ba a iya cin abinci har sai da Allah ya turo mala'iku da iska suka zo suka tarwatsa su to wannan halin in ka fuskanci halin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga da shi da sahabbansa da irin zaluncin da aka yi musu da irin bakin ciki da sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya shiga to anan ne zaka gane hikimar da Allah tabaraka wata'ala ya ce wannan ayat da zamu fassara yanzu abin yayi yawa kuma musulunci ya girma shine Allah sai ya ce musu to tunda haka ne wa qatilu fi sabilillahi ku fita ku dau makami ku kare kanku ku yi yaki to idan annabi ya dauki makami yayi zalunci bayan wannan abin ya kare kansa ne wa qatilu Allah yace ku fita ku yi yaki fi sabilillahi dan daukaka kalmar Allah ku yaki alladhina yuqatilunakum waɗanda su ma suke yakan ku Allah tabaraka wa ta'ala duk da haka saboda adalci irin na musulunci sai Allah ya ce wala ta'tadu amma kar ku ketara iyaka inna Allah la yuhibbul mutadina Allah baya son masu ketara iyaka shi manzo Allah an masa haka in an kama sabban sai yanzu muka faɗa irin su sai da tana sumayya ma shi aka tura a farjinta in an kama sabon annabi kamar yadda aka yi a uhudu yadda aka yi su abu sufiyana sayyidina hamza baffan manzo Allah zuciyarsa aka ciro annabi yana gani aka gatsa zuciyar baffansa yana son shi sabon manzo Allah wani aka yanke al'auransa wani kunnensa wani aka kwakula idansa haka aka cika buhu aka kawo wa annabi to amma tare da haka Allah sai ya ce wa sahabban annabi da manzo Allah wala ta'tadu kar ku ketara iyaka inna Allah la yuhibbul mutadin a wani Allah baya san Allah yuhibbul a wannan inna Allah la yuhibbul mutadin Allah baya san masu ketara iyaka amma fa waqtuluhum haythu saqiftumuhum yanda suka muku kuma duk yanda kuka gansu kuma ku kashe su wa akrijuhum ku kore su min haythu akhrajukum yanda su ma suka kore ku domin me wal fitnatu shirkan da suke ciki ashaddu min al qatl ai yafi tsanani akan kisan da za ku yi musu ma amma Allah ya ce wala tuqatiluhum indal masjidil harami kar ku yaƙe su a cikin masallacin harami hatta yuqatilukum fi har sai in su suka yaƙe ku a cikin masallacin fa in qatalukum in kun ga za su yaƙe ku to kar ku kama hannu ku ce ku ba za ku yaƙi a cikin masallaci ba Allah ya ce faqtuluhum su ma ku kashe su kazalika jazaul kafirin wannan shine sakamakon kafirai fa in tahu amma in suka kame ba su yaƙan ku ba sa taba ku ba sa muku komai fa inna Allah gafurur rahim Allah ya yafe musu duk abin da suka yi Allahu akbar Allah ya yafe musu Allah ya kara cewa wa qatiluhum ku yaƙe su yanda suke yaƙan ku hatta la takuna fitna har sai ya zama da babu shirka a doron ƙasa wa yakuna dinu lillah addini ya zama addini ne na Allah fa inin hau idan suka daina yaƙan ku suka daina shirkan da suke ciki sannan kuma kar a samu wani azzalimi daga cikin ku ya zalunce su to Allah ya ce fala udwana illa ala zalimina babu ketare iyaka sai akan azzalimai da haka in sun daina shirka sun daina yaƙan ku daga yanzu su ma ba azzalimai bane to kalman da Allah tabaraka wa ta'ala yayi anan yace wa qatilu ku duba wani adalci na musulunci a larabci akwai abin da ake ce masa fi'ili da yake zuwa lil musharakati baina tarafain yana gwada musharaka tsakanin bangarori guda biyu yanzu idan nazo na ce maka darabtuka na bige ka kalman darabtuka a larabci ma'ana ni kadai kawai na sa hannu na bige ka amma in na ce darabtuka a larabci ma'ana na bige ka ka bige ni mun yi doki doki haka ne ko idan na ce kataltuka na kashe ka ni kaɗai ne na kashe ka amma in na ce kataltuka ka kashe ni ne na nemi kashe ka fahimtu to sai Allah ya amfani ya ce wa qatilu wa qatilu ma'ana ku yaƙi waɗanda suke yaƙan ku wanda ba su yaƙe ku ba fa ba ruwan ku da su wannan yana ɗaya daga cikin adalcin musulunci shine manzo Allah yake faɗa a hadisi umirtu an uqatila an-nas hatta yashhadu an la ilaha illallah an umarce ni in yaƙi masu yaƙana har sai sun yace hadhihi awwalu ayatin nazalat fil qital bil madina ita ce farkon ayar da ta sauka Allah yana umartan sabon manzo Allah da su yaki a Madina yace falamma nazalat lokacin da ta sauka kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yuqatilu man qatalahu annabi yana yakan dukkan wanda ya yake shi ne har sai da suratu tauba ta zo bara'a ta sauka lokacin musulunci yayi karfi abin nasu yayi yawa da ku kuke biyo mu to yanzu mu za mu bi ku kuna yakan mu yanzu mu ne za mu dinga yakan ku muna karya gadan bayan ku suratu tauba ta sauka sai sa duk surorin qur'ani akwai bismillah a farkon su amma suratu tauba babu bismillah a farkon ta haka kawai ta fara zuwa bara'atun minallahi wa rasulihi ila alladhina ahadtum minal mushrikeen bara'atun minallahi Allah ya ce yanzu shikenan Allah ya kubuta manzo Allah shi ma ya kubuta daga dukkan wani alkawari da aka yi da mushrikai na cewa a'a za a yi kaza za a yi kaza zaman lafiya Allah ya ce yanzu mun watsar fasihu fil ardi arba'ata ashhurin wa alamu annakum ghayru mu'jizillah wa anna Allah mukhzil kafirina yanzu ku wata hudu kawai Allah ya basu yace daga wata hudun nan babu wani kafiri da zai ƙara shan ruwa sai dai ko ya musulunta ko ya bada jizya ko ya canza gari amma daga yanzu musulunci yayi karfi yayi shauka har zuwa in ka tafi aya ta sha biyu yadda Allah yake cewa wa innaka su aymanahum min ba'di ahdihim idan sun warware alkawarin da suka yi muku bayan da kun yi alkawari kafirai suka warware wa da'anu fi dinikum suka soki addininku faqatilu a'immatal kufri Allah yake ku yaki jagororin kafirci innahum la aymana lahum domin ba su da alkawari la'allahum yantahuna in kun yake su watakila za su daina ala tuqatiluna qauman nakafu aymanahum Allah yana tambaya yace ba za ku yaƙi mutanen da suka karya alkawarin su ba wa hammu bi ikhrajir rasuli suka yi yunkurin su kori manzon Allah daga garin sa wa hum bada'ukum awwala marra alhalin su suka fara yakan ku su suka fara koran ku daga cikin gari atakshawnahum Allah yace tsoron su kuke ji fallahu ahaqqu an takshawhu in kuntum mu'minin Allah ya kamata ku ji tsoro in ku mu'mine ne qatiluhum to ku yaƙe su yu'azzibuhumullahu bi'aydikum da hannunku Allah zai zai azabta su wa yukhzihim ya kunyata su wa yansurukum alaihim ku kuma ya taimake ku akan su wa yashfi sudura qaumin mu'minin sannan Allah kuma ya sa zuciyarku ta yi sanyi wa yuzhibu ghaiza qulubikum bakin jikin da kuka kunsa na abubuwan da aka muku dukiyanku da aka kwace kashe muku yan uwa da aka yi duk wannan bakin cikin Allah ya dora ku akan su ya tafiyar da wannan bakin cikin wa yatubullahu ala man yasha Allah kuma ya karɓi tuban wanda ya ga dama daga cikin ku wallahu alimun hakim Allah masani ne mai hikima to wannan ne yan uwa hikimar da duk zaka ga wanda ya zo ya ce manzon Allah ai ya zo ne ya yaƙi mutane ya tilasta musu ƙarya yake yi zaluntar musulunci musulunci babu addinin da yake son zaman lafiya irin musulunci kar kasa kasa suran nan qul ya ayyuhal kafirun ya ku kafirai la a'budu ma ta'budun ba zan bauta abin da kuke bautawa ba wala antum abiduna ma a abud kuma ba za ku bauta wa abinda nake bauta ba kowa ya addininsa amma yau ya kai ce da ana zargin musulunci da ta'addanci da zalunci da kaza da kaza wannan duk zalunci ne yake wa musulunci al-imamu muslim ya fitar daga buraida cikin sahihinsa yake cewa manzo Allah yana cewa hatta a wajen yakin bari ku ji adalci irin na annabi a wajen yakin man kaje wajen yaki saboda adalci irin na annabi shi yanda aka kashe sahabbansa aka yayyanka jikinsu annabi sai ya ce ughzu fi sabilillah ku yi yaƙi don ɗaukaka kalmar Allah wa qatilu man kafara billah annabi yace ku yaƙi wanda ya kafirce wa Allah yace ughzu ku yaƙi amma da sharadi wala taghulu kar ku ƙetare iyaka wala taghduru annabi yace kar ku yi yaudara a wajen yaƙi ba a yaudara wani kafiri ya je wani musulmi ya musulunta sai zo zai yi hijira zai tafi Madina sharaf kafirai sai suka kama shi ka zo gurin mun ka yi arziki sannan ka ce zaka tafi gurin Muhammadu ƙarya kake yace in kun banni ga dukiya na gaba ɗaya na ba kuma na muku alkawari in annabi zai yaƙe ku ba zan yaƙe ku ba suka ce kayi alkawari ba ka yaƙe mu ba ce na yi alkawari suka ce to je ka bayan ya tafi ya je gurin annabi annabi ya ce ya aka yi ka zo ya ce wallahi rasulullahi dukiya na na basu na musu kuma alkawarin ba za a yaƙe su tare da ni ba annabi ya ce ka kyauta sai da annabi ya bar maganan ta shige bayan wani lokaci sai aka zo za a fita yaƙi kawai sai ya ɗauko makami yana hamasa ya zo zai shiga ya annabi ya kalle shi ya ce ina za ka ya ce rasulullahi wajen jihadi manzo Allah ya ce alamta illahu alamta illahu ba kai ka musu alƙawarin ba za ka yake su ba irji ka koma ka koma ba mu bukatan ka wannan shine musulunci duk wanda yake zargin musulunci da ta'addanci ƙarya yake yi al-islam bari musulunci ya kubuta bayi da alaka da ta'addanci to ku duba gurin yakin fa manzo Allah ya ce wala taduduru ba yaudara misali ka yaudari mutum ka ce mai kaza kaza saboda ka samu ka mamaye shi a kawai ayi gaba da gaba in ya fi karfin ka ya fi karfin ka in ka fi karfin shi ka fi karfin sa manzo Allah ya sanne ce wala tumaksim kar ku yi musula misali gawa ta mutu sai kaga an caccaki gawan an yanke kunnanta an tsokala idanta yanda hatta larabawa a zamanin jahiliya ba su a zamanin a lokacin yakin uhudu da suka yi wa sahabbai barna abu sufiyana hawa kan dutse ya ce afikun muhammad a cikin ku akwai muhammadu sai sahabbai suka yi shiru abi sai yace ina ganin Muhammad ya mutu manzo Allah yace ku gaya masa ƙarya sai yace uqul hubal hubal tayi nasara akan Allah hubal tayi nasara manzo Allah yace ku ce masa Allahu a'la wa ajal ku ce ƙarya yake Allah ne yayi nasara ya ji muryan annabi ya ce wa Umar fa ya ce gani nan aduwullahi Abubakar gani nan aduwullahi Muhammad yana nan suka ce yana nan a rayi a wannan yakin ne saboda barnar da aka yi suka tona wa annabi rami manzo Allah ya zo sallallahu alaihi wasallam kawai ashe sun sa sun tona rami sun rufe da ciyawa annabi ya fada ga itaciwa suka sassoki annabi sai da aka irga suka da sara a jikin annabi an ce sun kai saba'in aka cillo kifiya suka kurgo ta sai da ta dame a jikin dasorin annabi ta tsaya cak jini yana zuba mala'ika yana cewa jinin ka ɗaya in ya daga daga wannan kifiyar wallahi yau ba kafirin da zai sha ruwa a duniya annabi sai ya rungumo wa yafi ya tattare ya ce Allah ka kyale su Allah ka tausaya musu ka gage da shi irin annabi malam sallallahu alaihi wasallam manzo Allah aka yi tare to haka aka yi a wannan yakin suka yi wa annabi suka kashe sahabban annabi sai abu sufiya ne yake cewa to ka'idar larabawa su ba su walakanta sai ya ce za ku ga gawawwakin ku wasu an yanke hannunsu wasu an yanke kunnansu wasu an cire idan su yace to ku sani ba da umarni na bane abu sufiya na kafiri ma kenan to shine manzo Allah yake faɗa a wajen yaki wala tumassinu kar ku yi musula bayan an kashe mutum a teɗe shi a yayyanke shi ba a haka manzo Allah ya ce wala taqtulul walida ba a kashe yaro a gurin yaki wala ashabas sawami haka fada fada na coci in kun gansu a cikin coci annabi ya ce kar ku taba su ku kyale su ba su fito wajen yaki ba ba a kashe tsoho ba a kashe yaro ba a kashe mace wata riwaya ma da ta zo kamar yadda ya zo cikin bukhari da muslim manzo Allah ya ce wato ya shige sai sai na Abdullahi bin Umar yace wujidat imra'atun fi ba'di maghazin Nabi sallallahu alaihi wasallam maqtula wata mata an ganta an kashe ta a gurin yaki manzo Allah yana ganin ta sai sun kuyar da kai sai yace wannan bai kamata a kashe ta ba ba a kashe mata a gurin yaki to haka sallallahu alaihi wasallama manzo Allah ya tafi da al'amuransa da aka yan uwa hikiman wannan ayan shi dukkan wani wanda zai zo ya zargi musulunci da cewa musulunci addini ne na ta'addanci wani zaka ji ana cewa karanta ayoyin jihadi ayoyin yaki sai ka ji yana to me sa aka yi me sa aka yi to ka bincika me aka yi wa sahabban manzon Allah su har suka yi wannan abu manzon Allah ya yi fatu makka a cikin fatu makka manzon Allah da ya zo daga cikin yaran Abuja irin walakancin da suka yi wa annabi akwai ƴaƴan annabi guda biyu mata ƴaƴan Abuja da suke auren su kafin su tare manzon Allah ya jira Abuja ya ce duk a sake su aka saka wa manzon Allah ƴaƴansu sannan daga ciki bayan akwai yar annabi sallallahu alaihi wasallam da aka ce tana da ciki ta hau kan raƙumi kafiran maka suka zo suka jawo ta ta fado akan dutse da cikinta ta yi barin dan abin da yake cikinta irin wannan walakancin suka yi annabi za su sa a kafa nadiya kulob kulob na waƙoƙi na zagin annabi haka suke yi manzo Allah ya shiga makka da runduna dubu goma kuma fatu makka kenan amma manzo Allah yana shiga jelar rawanin manzo Allah yana taba doran bayan raƙumin annabi saboda tawadu baya son ya ji an ce ga nan ni ne Muhammadu na shiga nafi karfin su manzo Allah yana cewa Allahumma innal aisha aisha al akhirah rayuwar nan Allah ƙarya ce rayuwar gaskiya ita ce rayuwar lahira manzo Allah ya ce a hado su duk kafiran aka hado su ga wannan ya kashe sahabi wannan wannan ya kashe wani wannan ya kashe wani wannan ya kashe wani wannan yayi kaza haka aka hado su bayan an hado su manzo Allah sai ya kalle su sai ya ce musu ya ahla makka ya ku mutanen makka ma tazunnuna anni fa'ilun bikum me kuke zaton zan yi da ku bayan duk abin da kuka yi min to sun san annabi sai suka ce wa manzo Allah khairan alkhairi zaka mana anta akhun karimun wa ibn akhin karimin annabi kai dan uwa ne mai karamci dan dan uwa mai karamci manzo Allah sai ce izabu fa antum tulaqa ku tafi duk na sake ku yanzu kowa ya tafi to daga nan ne sai ya zama an sake kowa kuma yana kafircin sa amma dai ku sani an kwace mulkin garin Makka sai sa manzo Allah ya ce wanda ya shiga gidansa ma ya kulla kofarsa za mu shigo maka wanda ya shiga gidansa ma inji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya tsira wanda ya shiga gidan Abu Sufyan ma ya tsira haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya musu sai illa iyaka mutum hudu wata riwaya ta ce takwas wanda manzo Allah yace duk yanda aka gansu ko sun rike gezan Ka'aba manzo Allah yace a kashe su daga cikin su akwai Ka'abu wanda yake mawakin manzo Allah ne yace ya ji labarin annabi ya ce a kashe shi ya je gurin sayyidina Umaru sai na umarin na zo ne ka taimake ni ka kai ni gurin annabi annabi ya ce a kashe ni a fatu makka sai ce to jira ni kun san sai na umar shi ko annabi ya ce a kashe yana fitowa ya je zaro takobi yana ganin zargane sai ya ruga da gudu ya ga sai na usmanu sarkin hakuri dan mu sarkin hakuri ya ce masa ba abin da zan iya maka kafu kai hakuri sai ya ce to in dai umar ya yaka ba zan je gurin albashi ma na san kawai yadda annabi ya faɗa ba wasa sai da daddare sai da abubakar ya ba shi shawara ya je wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayan sallan asuba ya lulluba kansa da mayafi yana shiga kawai sai ya tashi ya miƙe sai ya safi baituka ya fara banat su'adu fa qalbi al-yawma matbulu mutayyamun ithruha lam yafda makbulu wa ma su'adu gadat al-bayn izbaradat illa aganna garida tsar yayi ta wa annabi baituka sai ya ce mahalan hadaka allazi a'daka nafilatal qur'ani fihi mawa'izun wa tafsilu yace ubangiji yace kowa ya saurara ubangijin nan da ya baka alqur'ani wanda a cikin sa akwai bayanai da wa'azi da bayyana ƙarya da gaskiya sai ya ce nubitu an bani labari anna rasulullahi aw adani manzo Allah ya yi min alƙawarin a kashe ni sai ya ce wal afu inda rasulillahi ma'mun amma afuwa a gurin annabi na san abu ne mai yiwa sai ya ce innar rasula la nurun yustada'u bihi muhannadun min suyufillahi maslulu yace annabi kai hasken Allah ne da ake haskaka da shi yace annabi sallallahu alaihi wasallam wato kuma kai takobin Allah ne daga cikin takobunan Allah askari sai kaga annabi yana dariya annabi yana da mayafi haka shine sai ya ciro mayafin sai ya wurga masa shine ake kiran kasidan da alburda ma'ana mayafi ake kiranta wannan mayafin nashi sayyidina Umaru da sai na abubakar da sai na usman zo ka sayar min sai ce Allah ba zan sayar muku ba sai yana ma gadara ya ce na shiga yau na fi kowa kuma iko ga na har an ban kyautar mayaki to ala ya ali Allah ya sa mu dace wannan ayar da muka fassara za mu tsaya nan lokaci ya kai amma ala ya ali mun fahimci cewa musulunci addini ne na zaman lafiya addini ne da kuma ya ba wa kowa yancinsa sannan kuma an zalunce mu ne Allah ya ce mu yi yaƙi marama da haka Allah ya tabbatar da mu akan gaskiya Allah ya saka wa annabi da sahabbansa da alkhairi Allah ya saka wa annabi da sahabbansa da alkhairi Allah ya saka wa annabi da sahabbansa da alkhairi mun gode assalamu alaikum akaruka Allah mana addu'a
alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah Allah saka da alheri Allah ya sa mu amfani abin da muka ji